الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء درع العميد ashirin da biyar ga watan zulkiyada shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai bayan jira nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba a manta ba zatin da ya wuce mun tsaya a babin hadisi ne lamba ta ɗari hudu da takwas za mu tashi hadisi ne zama ta gari hudu da tara babu takniyar da alfan wannan shi ne darasin mu na ɗaya da saba'in da biyar mun gaya darasi na saba'in da hudu shafi na ɗari da arba'in da biyu a wannan littafi mai albarka na babban malami ibn sunni addinawari rahmatullahi alaihi inda muke karanta wannan littafi na amadu da yomi wallaila wanda yake magana a kan 24 hours na rayuwar annaba alaihi salatu wassalam a wannan masallaci ne albarka na mu'assasatu salafiyya da ke unguwar gadon albasa muna roƙon Allah madaukakin zargi ya azaza mana malin ce babu tasmiyatul atfal babun da yake magana yin akan yin alkunya ga jarirai kananan yara jariri dan karamin yaro a ma alkunya قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد القيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي السياح عن انس رضي الله عنه قال شيخ مالبي ابن السني الدينوري رحمة الله عليه يتي مالبن ابن منيع يا كرن كردشي shi ma ya jiyo daga malamin sa Ahmad ibn Isa al-Misri imamu Tirmidhi kenan shi kuma ya jiyo daga malamin sa Abdullahi bin Wahab shi ma ya biyo daga malaminsa Ibn Lahiya shi ma shi kuma wato Ibn Lahiya kamar da muka sani Abdullahi bin Lahiya shi ne illa a cikin hadisin alaikum salam ok na kasance muke yi ko na'am باب تسمية الأدبان قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي الشياح عن أنس رضي الله عنه قال شيء ما لم يأتي ابن سنيتي يا جمال منك أبو خليفة يا كان تبدي شي ما daga malaminsa Abdul Wali al-Dayalisi shi kuma daga jerin malaminsa Shu'ba Shaykhul Hadith shi kuma daga malaminsa Abu Tayyah shi kuma daga Anas dan Malik radiyallahu anhu qala yace kana nabi sallallahu alaihi wa sallam yukhaliduna kaseeran Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace annabi ya kasance yana mu'amala da mu a wasu yayin lokuta a matsayin mu na yara yana yawan mu'amala da mu a mafiya yawan lokuta hatta innahu kana yaqulu li akhi li sagir Anas dan Malik ya ce har sai da ya kasance yana cewa da wani dan uwa na karami a cikin yara akwai wani yaro wanda yake da kananan shekaru annabi yana cewa da shi ya aba umair ma fa'ala nugayr ya aba umair ma fa'ala nugayr shi wannan abu umair din da annabi yake kira yana da kananan shekaru kullum annabi ya ganje ganje da karbe mu a hannu yana wasa da ita da yanzu ya karamar tsuntsuwa to sai wannan tsuntsun ya mutu shi ne annaba ne da hajjo salam ya ga abu umar cikin damuwa da ya tambaya aka ce ma ai tsuntsunsa ne ya mutu to shi ne da annabi ya zo sai ya ce da shi ya abu umar ya kai abu umar ma fa alal mugar me yasa bai bin waka ne irin abu da zaka rika dan tsokana yaro da shi ko maji ko wani dan ko ta ita za da yake fama da ita ko dan tsuntsu da annabi ya hari da yake ce me yasa bai bin waka za ga wani lokacin har mutum ya girma ma ana tsokanarsa da wannan abu na yarinta to annabi alaihi salatu wasalam da yake gaya wa abu umar karkashin wannan hadisin in ban manta ba ibnu hajar sai da ya kawo fa'idodi kusan arba'in da wani abu karkashin iya wannan kalma kawai karkashin iya wannan hadisin sai da fitar da fawa'id da yawa wajen gina yanzu da a ce wani irin fa'idodi za mu fitar annabi alaihi salatu wasalam kawai ya kalli dan yaro ya ce ya aba umairu ma fa'alal bagir da za mu koya a ciki kawai iya wannan kalmar da annabi ya gaya wa wannan yaron cewa ya kai babu a mabu umar ne ya samu ya ninka me za mu koya mu ko guda uku ne ya ita ibn hajar kawai na shiga wasu abubuwan ne da kuma ya yi kiransa laibirarin a cakuɗa take a nan malam suleiman ya gyara ta to shi za da na zakulu mai yake kiransa fatawar bari na dubo bawai din alal akalli ya kawo fa'idodi in ban manta ba arba'in da wani abu ya kawo iya karkashin wannan hadisi ne za mu koya yanzu guda ɗaya ko biyu ko uku dama wannan ya fito a fili ƙarara ko tausayi na annabi alaihi salatu wasalam ga ƙananan yara ɗaya kenan sai kuma alkunya wanda a kansa ake magana ko a ce kana iya wa ɗan ƙaramin yaro alkunya ka ce mar abubuwa ne ba wai sai mutum ya girma a za a iya wa mutum alkunya biyu kenan sai ne eh sannan kuma yadda ake jan yara a jiki kun san yadda muke yanzu za ka ga wani ki mu'amalarsa da ɗansa kawai barazana ce kullum zara ido a an fahimta da ko ina har wannan yaron don yoyi ka tabi da shi masallaci kuma kuna tafi a kurka hira kai hira da shi yanzu kai wani abdalla da kaza kaza ne ake nufi da kaza ai kaza ake nufi ya kaza kaza yana da fa'ida sosai duk da su mu'amala da yara wani lokacin za ka ga saboda jin a jiki ba da abubuwa sai yaro ya mata aji amma a haka za ka gyara ba shi a gurin sa daidai ne ina gaya wa na wanda ko su wa nake gayawa abin nan bai fi zafin riba na da na koma gida muna zaune da na shiga da mangwara yara sun sha to na tirin na kusa da ni da ta sha mangwaron da waya ta a kusa da ita wai ta taba hannun da ya taba wayar kawai ta gani da ne ta fito daga ban daki wai ta ce abba na wanke ma ita ta wanke ta tsaf saboda ta taba mangwaro nace to ba da Allah ya kiyaye gaba shi kenan to me za ita abun ta ko ninka ta yi tunda duk ta ta omon gurin ta wanke ta tsaba wannan daki wallahi ban sani ba to irin wannan abubuwan dole to nan zai sa abubuwan da yake jamun yaro da yadda yake mu'amala da yara na waje zai gaya ma shi sa da yawan rashin wannan ya janyo yanzu da yawan yara sun shigo ta abubuwan amma iyayensu ba sani ba saboda ba fuska ba fuska dan tafiya wannan fadlul language da gari ta fa ne faɗa baban ya mata da miji wani fadlul language hadda na yara ne language din danka yadda idan an zo an ce yaro ya yi kaza za ka ce a ba shi ba ne har gwamnati yanzu ya rera wani ruwa ta kita ya fi wajen nan da watan da zuwa an gane ko su so da haka wannan wannan shi ne akwai abubuwa da yawa kuma zai ta faɗa yanzu za mu ci shiga abubuwa wanda in muna so mu taimaki kanmu kar mu faɗa matsalolin da aka faɗa yanzu ko ba ka da aure ko budurwar kirki ba ka da ita ko yi kokari wannan abubuwan ka rike su kai ka sa a ranka cewa za ka yi amfani da su za su taimake ka wallahi za su taimaka maka shi za aka ce abdullahi bin amr bin al-as da amr bin al-as in sun ce dauka hakewa da kani da da uban dauka hakewa da kani dama kuma bai bar shekaru da yawa ba ilabuniya su zo da haka kaga haka in suka taho dauka hakewa da kani ne saboda shi amr bin abdullahi bin amr bin al-as ma ya fi baban garin jiki sai ka kaga gane waye uban to ne na sa a samu shakuwa sosai wannan shi ne to kaga nan annabi ya ce ya ba mu mai ma ba alal nugayr wannan ban duba da uku nan insha Allah ban manta ba dan kokari in duba abubuwan da malam ya kawo sosai mu ji ya kai abu mai me ya samu yarjeninka babu takliyatin rajuli bismi waladihi babu da yake magana akan yi wa mutum alkunya da sunan ɗansa wa in kanat lahu kunyatun ghayraha ghayruha ko da ko da yana da wata alkunya daban da ba ita ba mutum da ya rubuta wa kansa suna Abu Abdul Halim misali Abu Abdul Halim kaga alkunyar sa kenan sai kuma Allah ya ba shi da namiji ba saboda haka sai ta haifa yaya din mata saboda haka ko da ka san yana da algunya abu abdulhalim ko baka sani ban ka san sunan yarsa ta bayi za ka iya ma algunya da sunanta shi ne abin da ake so a kawo bari mu ji قال أخبرنا ابن منيع قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شيخ مالمي ابن السني yace malamin sa ibnu mani ya karanta da shi kuma ya jiyo daga malamin sa Ahmad bin Isa al-Misri shi ma daga malamin sa ibnu Wahab na Imam Malik shi kuma daga jiyin malamin sa ibnu Lahiya shi ne muka ce da'ifi ne shi matsalar sa Abdullahi bin Lahiya shi kuma daga jiyin malamin sa Yazid bin Abi Hadid shi kuma daga gefen malamin sa Abdullahi bin Shahab Muhammad bin Shahab az-Zuhri ibn Shahab shi kuma daga malamin sa Anas bin Malik radiyallahu anhu qala yace lamma waladat ummu Ibrahim lokacin da mahaifiyar Annabi Ibrahim Ibrahim alayhi salam mahaifiyar Ibrahim Ibrahim al-Mu'azzam ko mu'azzam shine da gida Annabi alayhi salatu wasalam Khalil kuma khalilur rahman to lokacin da mariya kibtiya mariya kibtiya ta haifi ibrahim al-mu'azzam ata jibril alayhi salam ata jibril alayhi salam nabiyya sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya zo gurin a wato wajen annabi alayhi salatu wasalam fa qala bi assalamu alayka ya aba ibrahim abinci Allah ya tabbata a gare ka ya kai Abu Ibrahim Ibrahim al-Ma'azam shine dan annabi na fari ba shi bane yana da wasu yayin da sun girma amma da ke zo yanzu sun da ya san wannan zai yi ma alkunya da Ibrahim din ba laifi bane ba laifi bane domin faɗi illa hadisin saboda Abdullahi bin Lahiya amma magana haka take yi kamar yadda zamu gani a wasu wurare babun tarhim asma babun da yake magana akan wato rage suna rage suna Aisha a ce a in ko kamar yadda annabi yake gaya wa nana Aisha tarhimi irin kalmomi na jan hankali an fahimta da kyau ko ba haujewa ba yana da su irin wannan jansun ibrahim zai iro ko to gina wa yana abubuwan yana da wannan tarihimar din da yawa yana da su idris ya je indi duk tarihimi ne ya barai ba shi na zaba daɗi gaskiya amma shi ba larabi bari ku ga yar misalin da yake bugawa sai ya ce eh zulai gaba ya ce zulai tarkibi ne tarkibi ne to shi ne ma da yace قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن ثابت بن أسامة ابن زيد رضي الله عنهم حدثه شيء ما لم يكن السدي yace da malamin sa Abu Ya'la ya kadantar da shi shi ma ya zo daga malamin sa Abu Hisham al-Rufai shi ma ya zo daga malamin sa Ishaq ibn Sulaiman shi ma daga malamin sa Muawiya ibn Yahya shine da'ifi Muawiya ibn Yahya shi kuma daga cikin malamin sa Muhammad ibn Shahab az-Zuhri Sheikhul Hadith shi kuma daga malamin sa Khalid ibn Zaid ibn Thabit Khalid dan Zaid dan Thabit shi kuma daga baban sa biyu Thabit bin Thabit shi kuma yace Allah Usama ta bin Zaid kaga sahabbai sun hadu da yawa shi kuma Usama lalle Usama dan Zaid radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda haddathahu ya karanta da shi kale yace خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حجها wata rana mun fita da annabi alaihi salatu wasalam a aikin hajjin da yayi aikin hajjin nawa annabi yayi daya tal shine hajjatul wada shi za duk wani bayani da za a yi aikin hajji ai zaka da za a yi ne a hararo ya annabi yayi wannan aikin hajji duk malaman musulunci sun yarda nau'o'in aikin hajji uku ne ibrari da masu ikirani to abin da ya sa kaga kowace mazhaba da malikiya ta zo ta zaɓi ifradi saboda a fahimtar ta annabi ifradi ya yi a wannan guda ɗaya shi da fahimtar malikiya abin da ya sa anabi za su zo ta zaɓi tamattuyi saboda a fahimtar sa annabi tamattuyi abin da ya sa shafi ya zaɓi kirani a fahimtar sa annabi kirani amma nan zan da ya fi inganci duk wanda kai yayi amma wanda ya fi inganci shine ne annabi alaihi salatu wasalam kirani yayi amma ya zaba al'ummar sa ta mace domin ya faɗa yace da za a dawo min da ba za ta dawo ba na yace da ban kowa da ya ta ba da ni ma na yi da mace shi za ya zaka ba ka tara alhazai sai a musu bayani akan ta mace yanzu duk wanda ya tafi yayin tafiyar nan da ya ce zai umara ya cire kaya ya shiga harkar sa sai takwas ga wata zai koma harka yanzu kawai abin da ya rage masa ya yi umara ya shiga kawai sallah da dawazin su zai dai da kayan sa na gida ba abin da kara da wani yanke farci ita da gaji duk zai dai amma takwas da wata na yi daga gida ne kullariya nan ne bin gadin da gidan hotel kenan ko to daga nan zai kullariya kawai ya fita to daga nan ba an shiga rububi shi za ta ke ba wa mutane shawara an kana da mahajjaci ya tafi da ya tafi tara ga wata goma ga wata kan kyale bai ba zai samu kanka ba sai ya sai bayan goma ga wata a zaman mina za ka iya neman sa tun da ya zaman mina ne a je a jiba a yi da adawo amma yan sallah ko mai ɗakin ka ce ta ko mai gidan ki ne da gama kafa don ranar ba kanta ina ba wa wasu misali da su cewa alhajin da wani ɗan mina ranar sallah na an dawo a yi aiki hudu duka ya kwanta ya haka ne sannan alaji yace yau wa karama kallahu ya karama kallahu kace alajin Allah ke billahi la ilaha illa huwa wa kuma zuwa nace nace nace haba nace haba alai ai ba yace guda nawa kuka ce ayi ne nace ai ba ni nace ai ba Allah ne yace yace to na yi biya ita haka rantsuwa su saboda yana da jiki an yi wannan tafiya kuma ya irin tiraɗin nan sosai ya kwanta ya yi sharar haka lillahi la hada rabuwa lillahi la jirara illa hu rabbukum zuwa bane aba alai shi guda nawa kuka ce ayi na ce ba ni na ce ayi ba Allah ne ya ce ayi zai tubu na yi biyu ya yi ta haka to aiki ne da to da za ka zo maka ka koma ne ana aiki ne ba kuma mota in ka tsaya jiran mota ka makara a kafa shi za a ga manya su ne mutum murna in yaji aikin hajji da yaran ta sai a rika ma murna saboda za ka fi morewa shi ma fa yaran ta sai kana dan motsi a nan sai ka sai kana motsi in ba ka motsi za ka gane fara kare kuwa Allah ka iya mana kaga lokacin ne yanzu yanzu za ka ga duk sun shiga harka eh to shine malam yace to amma aikin haji guda ɗaya tilo shi za ku ga jami'in hadisin da dogo duk ya ne akan aikin haji annabi alaihi salatu wasalam malam zani yazo ya fitar da shi littafi guda sifatu hajjatin nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawa jabir hadisi ne dogo a cikin littafi a cikin raya ba bayani ya annabi ya gudanar da aikin hajji to na aikin hajji ne faqala bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya usaymu usama ne ko ya usaymu kaje sharhi ne kuma ko usama dama sharhi ne shi ne harafin gabaki shi ne sharhi ne ko harafi dai ko biyu akan ke su sai aka ce a ai an cinye tawul tawul marbuta din shi ne kamar fa injiniya sunan ka nas tarkibi ne nasir sai a ce nas tarkibi ne sosai duk da ana ganin su kamar gayi gayi ko ko a tarkibi ne a larabci nas cikakken tarkibi ma ke an gane ku haka shi da daɗi ba kamar irin su yi da da wannan ba to sai ce ya usaini ya kai usaini kada zuri imam zuri ya ce kazalika kana dawudu haka annabi yake kiran usama usaini sai ce yurahimu yana yin tarhimi a sunansa yana yin tarhimi a sunansa babu tarhimil kuna to bayan suna sai ma da yake babu da zai magana akan wato rage alkunya ita ma ba ma sunan ba ita kanta alkunya an bayyana da kyau ku me yawa abu hudaifa sai a ce abu hudai ka ga nan a tarhimi hudai da ka zai nan tarhimi to shi ne ma da yake قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الغفار ابن عبد الله بن الزبير قال حدثنا علي بن مسهير عن عمر بن الزهري عن مجاهد قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول شيء ما لم يبن السني يأتي يا جماعة من أبوي على صاحب المسند مسند أبي على مجلد شاهدين أو تنسى شو كما يجي لك مالك عبد الغفار ibn abdullahi bin zubair shi kuma ya jiyo daga malamin sa ali bin mutiyar an umar bin zawri shi kuma ya jiyo daga malamin sa umar dan zar shi kuma daga malamin sa mujahid ai gonar tafsiri kenan dalibin abdullahi da abbas ne shi ne ya zauna gaban abdullahi da abbas sai da ya karanta tafsiri daga fatiha zuwa nasu sau uku ya je ya dawo ya je ya dawo shi da sau da yawa akwai mawdu'a fi tafsir makaranta Abdullahi da Abbas daliban su Sa'id bin Jubair Ikrima su Mujahid din za ga kusan kowa mujallabi dai dai wani biyu in kana so ka ji ne Abdullahi da Abbas ya ce ɗan takilfiya ne na ɗaliban Abdullahi da Abbas kawai yana da kyau sosai gaskiya in ka shiga wannan makarantar sai ga yanzu idan shamsu kowai a takwiyar din da ake nufi ko kuma wani abubuwan da aka lissafo guda goma yanzu za su faru ranar alkiyama ko kuma kafin alkiyama ka ji kawai mujahid ya ce kaza ya ce haka malami na abu da abbasi sai ibn jubair ya ce kaza da daɗi sosai to shi ne yake cewa kare ce samitu aba hurairah na ji abu hurairah radiyallahu anhu yaqul yana cewa da kaltu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wata rana na shiga gurin annabi alaihi salatu wasallam fa adina li sai ba ni izini yace shigo fa idza huwa bi labani fi qada'i ina zuwa kawai sai naga annabi yana riƙe da nono a cikin jog kofi jogo da ba ta so waye daga can ahlus suffa suna na zaune a masallaci ko har yanzu ai za ka akwai gurin da ke bayan roda can gurin da ake zuwa musamman mutanen mu sun gane gurin aje a zauna gurin ahalin tubba kenan a Madina saboda haka wannan gurin ana zuwa a tattaru nan suke zama domin duk gurin kun ga yanar ki yanzu a cikin masallaci unguwanni ne masu yawa a masallacin annabi to saboda haka nan gurin a tarihi an tabbatar da cewa nan ne gurin ahlus sufa wanda shi ne zaka ga masu neman sabil idan mutum ya zai samu guri a nan to ba za a tsallake ka ba za a baka sabil domin da an baro an baro rauda to za a taho nan a raba saboda haka to kun ga ɗabi'ar abu wurin tun da ba shi da abinci mun biya a tarihin sa baya har zuwa yake ta tambaya ya bi wannan zaɓi ne mai tambaya ya san abin kawai so yake ka jaji kuna tafiya har ku je gida in kuka je gida ka ce to ɗan tsaya man ɗauko abinci shi kawai burinsa kenan ya ci abinci ya koma domin ba shi da abinci babu shi ne da zaɓai suka gane masu hali in mutum zai tafi sai ya ɗau mutum da ya ce to kai zo mu tafi zan iya ciyar da kai me iko da ɗauyu amma abdullahi bin busur wani daga cikin sahabbai shi mutum tamanin yake diwa ya ce mutum tamanin sa su sai kai su gidansa a kawo abinci shi kullum mutum tamanin yake diwa abdullahi bin busur shi ne aka cin kana zo ga mutum ne kyauta shi ta Allah shi ne na ƙarshen mutuwa a kufa a sahabbai Allah ya yi man kota baiwa yana alwala ya mutu yawwa wannan alheri ne wa kwakwa yana cikin alwala to kaga Abu Hurairah sai ya tafi gurin Annabi alaihi salatu wassalam abin da ya gani kawai ya je ne don ya samu abin da zai ci bai za huwa bi labarin fi kadari yana zuwa ya ga kuwa an yi sa'a ga nono a hannun annabi a cikin kofi sai ya fara murna ya san annabi yadda yake yana da tsari sai ma ya hakura da shi yake gani fakana zai ce a bashir ne ko abu hurairah a bashir baban mu duru kenan ko baban mace ila hasbi ahli suffa yana ta murna za a bai sai kai a bahir tunda karanka ya kama yanzu to je ka kira wa ahli suffa su zo a sha abu hurairah a wata ruwa ya ce abin da ni kadai kurdi gidan a ce duk wanda mutanen su wajen ɗari biyu je kira wasu annabi ya ce je ka kira wasu fada'u je ka haɗu da su fada'u ka kira wasu yake kirawo sun makala bayar bayan ya kirawo su sun zo duka sai annabi ya ce ya ga a bayar kullu dai nace labbaika ya rasulullah labbaika rasulullah amsa warka ya ma'aikin Allah kale yace khud har tun da ya fara zuwa kamar da abaki yana ganin shi za a fara ba ya ga amma ya kare ya ga sai annabi ya ce rike bana wurin ka fara ba kowa ya ga kai a kan za ka ga ya ce kuma shi cikin ya ƙara tsoron ruwa ba ma shi ne ba ya ba wasu na abawa kada ya ce ba na wancu mu rajulan rajulan ya ce na rika wani sai ba ya ce na ba wannan ya sha sai in koma kan wannan shi ba ya sha in koma kan wannan haka na rika mutu fashe riba ya ce ya ja rajulan rajulan fashe riba ya sha bai za rawiya a kansu duk wanda na ba shi ya koshi sai kuma in karba ko bi ba ko bi mutum ɗari biyu da wani abu fana wanda wani akar ya ce in ka gama sha ka koshi in ba wani a tara wuya da kawo da kowa ya koshi nono yana nan a ciki bai motsa ba bai raguwa sun manta haifi ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace sai na cike bayan na gama ba kowa sai na zo yace ya rasulullah gaji kowa ya ga farafa ra'asahu sai annabi ya dago kansa fata ban sama sai murmushi ya san me Abu Hurairah yake nufi fakalin da yake a bahir sai uku kenan ya kai baban mu duru bakin tu ana wa anta yanzu saura ni da kai saura mu biyu kullu zinati sanaka ya rasulullah sai na ce gas ka faɗi gaskiya ya ma'aikin Allah sai annabi ya ce da shi hud dongo fashraf farja kun ga ya tsaya a iya nan a ruwayar amma doguwar ruwayar sai ya ce fashariftu na ja yace da na miƙo sai annabi ya ce fi kara yace na kuma sha na miƙo sai annabi ya ce fi ba dai kure ka ba da kana tunanin zai kare yanzu za a kure ka ya kuma sha yace na miƙo annabi ya kuma cewa fi kara yace hasi da ya rasulullah akala ajidu fihi maslakan yace na rantsi da Allah ba mata katsinki a ciki na annabi ya mai shi kawai ya kyale ya ja ya naɗinki sannan sai annabi ya ja ya ce daɗin da yake ji cewa bakinsa ne na ƙarfi annabi ya tsora kuma ya ja a gurin dole yana cin falala Allah ku iya tuna rijalu wani ta wajen rasul a shekarun baya da muka yi falala abu wane yana ɗaya daga ciki wannan amma kun san a wannan wannan hadisin ma kansa ji ɗan shi a zagin abu wane da suke a kansa to wannan yana cikin faza'ilinsa wannan isnadin suna da wato ko da yake a wannan isnadin ba wata matsala domin bukari ya kawo shi a cikin kitabu riqas imam muslim ya kawo a cikin sifatul qiyama imam ahmad ya kawo shi ma a hadisi mai lamba ta dubu goma da dari uku da ɗaya babu nisbatul rajul bima qad shuhira bihi min aba'i babu da yake magana akan danganta mutum da abin da wato karfin hirabi ya ji hana da shi na iyaye shi ne abin da bature yake cewa sanin ka san da yawa ana rikita mu saboda ba a kansulan din mutane abin da ya shafi suke takarda da waye zai ga mutum ya girma ya zo ya tafa ba ya ji hanya farari saboda ba a kula yanzu ko mutum ya taso za ga masu wayo za a ga na ya'yan su kullum su suke don kar yaro ya samu matsala amma kai sai ka ta samu matsala a naka ta zo da kai domin ba wanda ya gaya ma ka ta zo yanzu da ke ta gyara gyara sunan ka bai dace da kaza ba da to salim mafi yawanci in aka ce salim sunan da kowa zai amfani da shi a family shi ne salim ba amma a gida ɗaya yanzu sai ga kowa salim din saboda ba gaidan kowa nasa daban yanzu misali zan bau a gidanmu inda za ka ɗauko yan gidanmu yanzu yusuf ja'far talhat to za ka sa jami'in mu diye kowa wani talib din sa ja'far ne wani talhat saboda ba ga yi an fahimta da kyau amma ka ga inda sa jami'in za a ɗauka gaba ɗaya domin talhat shi ne zama sani domin shi ne kakan kowa yana da 'ya'ya duk wanda ya taso a 'ya'yan nan talhat shi ne sani ko kuma a ɗan kaka dan tafi shi ne zalimin duk da kai ji dan tafi shi ne zalimin kawai wanda an ji dan tafi ya ce wannan family dan tafi ne an fahimta da shehu shi ne abin da zai faru bare da yake gaskiya to shi ne ma da yace ana kuma na Abu Khalifa قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا ابو عوانه عن عبد الملك بن عمير عن ابن ابي ابي المعلى عن ابن ابي المعلى عن ابيه رضي الله عنه قال شيخ مالك يقول السني yace malamin sa abu khalifa ya zantar da shi shi kuma ya ji daga malamin sa abul walid at-tayalisi shi ma daga shehin malamin sa abu awana shi ma daga cikin malamin sa Abdul Malik ibn Umair shi ma ya jira daga malamin sa Ibn Abdul Mu'alla shi kuma daga mahaifinsa radiyallahu anhu kan yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma minan nasi amannu duk cikin mutane ba wanda zai wato zai iya yin goli in ma za a goranta kaga Allah yace ya munnuna alayka an qul la tamunnu alayya islamu bal Allah yamunnu alaykum an hadakum lil iman to idan ma wani yana da wani abu da zai goranta wa musulunci ba wani ne shi in ba Abubakar ba rabbi Allahu an ba wani abu wani da yake da abin da zai wato musulunci koyi in ba abubakar siddiq ba kuma shi ya san ba yi ne ba fi suhbatihi dangane da alaƙarsa da annabi alaihi salatu wassalam wa abin nufi na kawo da musulunci ne kawai don kaucewa kalmar cewa kasancewar ka zama sahabi an fahimta da joku kana tare da annabi alaihi salatu wassalam to ba wani wanda zai goranta wa annabi alaihi salatu wassalam in ma da mai gorin da ba wanda yake da abun gorin ba in ba abubakar ba ai ka zo ne zai zo yanzu ka zama wani amshaki ya ce tun ba shi da komai muke tare ni na rika kaza ko ba haka wani yawwa ni na fara sai mafa kaza abin koyi ya yake da shi a kanka to annabi yake babu wanda yake dole abin koyi da zai iya wa annabi koyi da shi in ma akwai in ba abubakar ba shi kuma ba zai ba wa za ki yadi da ma abin da yake abin hannunsa duk wani mai zuciya da ka sani ba shi da abin da zai wa annabi gori da ita in ba abu baka domin shi ne aka ce a je a kawo dukiyar ma da yi zai zai ɗoro komai aka ce mai kamari a gida ya ce tarabtu humullaha wa rasula ya ce na bar musu Allah da wasu duk cikin sa akwai waye wannan babu sai na umar da ya zai na ganin ya kure ya raba dukiyar sa biyu ya ɗoro da rabi yana zuwa da ya ga abubakar da duke yake na rantse da Allah ka wuce ma'anar akwai ina ba sai ka wuce ko ina ma to shi ne yake cewa wa za ki yadi min bayan fi ko hafa ba wanda yake da abin da zai goranta mana a gane ko dangane da zamantakewa da kuma abin hannunsa fiye da ibn abi kuhafa abdullahi bin abi kuhafa shine sai na baka sai annabi yake walau kuntu mutakhidan khalilan da a ce zan riki wani a matsayin bala'i da takhaffi bin abi kuhafa da na rike ibn abi kuhafa a matsayin bala'i walakin sai dai kuntu ba bala'an jaya ta kare sai dai kawai kauna wa ikhawun da yan uwan taka wa imanin da imani wannan kam yana nan tsakanin mu wa inna sahibakum khalilullahi azza wa jal dan uwan ku ga yana nufin shi annabi alaihi salatu wasalam ni kamar ya ce ni kuma a kawo tawazun annabi sai ce sahibakum abokin ku kuwa shi ba dadin Allah ne kansa shi kansa yake ne sai amma ni ni kuma wato shi za ku ga annabi yana kaucewa kalmar ni domin kalma ce da za ta rika sa ma wani abu ai ni ne kaza ka kauce wannan kalmar domin kar ta sa ma ujubu wal kibr yau sai ka rika kauce musu babun kitabi wa rajuli la jadi babun da yake magana akan jingina mutum zuwa ga kakansa kaka in dai ka san ku yi abin kirki za ka kowa yana zuwa jingina shi zuwa gari قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه شيء ما لم يكن السني يأتي ما لم ينسى أبو خليفة يا كان جدي شيء كما يجوز ما لم ينسى محمد بن كثير شيء كما لم يجوز ما لم ينسى سفيان الثوري shi kuma daga malaminsa abu ishaq kale yake samitu bara bin azib shi kuma ya ji haka abu annabi bara'u dan azib radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yace ya rajul wani mutum ya zo فقال يا أبا أميرة يا أبا أمارة يا أبو أمارة وليت بيوم حنين تبعي da akwai da barau da rahabi da yake shin a yakin hunainu an jagorantar da ku an sa wani ya zama kwamanda akwai wanda aka ce zama kwamanda an ji in lamari zuwa gare ku ba kala sai yace ba amma ana yace ni dai ba ashhadu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yuwalli na tabbatar cewa annabi kira da abin da Allah ya tabbata gare shi bai sanya kowa a matsayin jagora a yakin Hunayn ba wa yau ma Hunayn ni dan ajabatu كثرتكم فلم تغن عنكم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين an gane ku yawwa to sai yace walakin ajila tara'an alqaw sai dai masu gaggawan mutane sun yi sun yi gaggawa masu sauri in yan ba na iya mu a hausa muke cewa sun yi sauri sun nada kansu kwamandoji ai kun gamba ku manta ba a wulatul ahkam mun bi a hadisin ta rafkanwa hadisi rafkanuwa lokacin da annabi ya salla raka a biyu a sallar azhar ko la'asar ya fita hadisin zai ne mu ko saboda haka ya tashi ya fita kan fita sirri ya zauna da ya je ya zauna mutane yana ta to ana ta tunani cewa sallar nan tunda annabi ne zai gini mai shara'a rage ta aka yi ko kuwa sai mutane ce da tattauna liman ku yana waje ya ba zauna zuriya da yin shi ne karfin hali ya fita ya zai ce bari ya je ya tambaye shi ne aka ce magana a gyaran sallah mutukar ba shi gauna abu tana cikin sallah ya fita ya je ya tambaye ba wai a gurin ba ma dan yanzu ne man a gaba sallah ta rikice ya ce jama'a ne ya faru ne wani a ciki ba wai a rude a wajen lafiya a ta hayaniya ba wani ya ce akar makallahu sallan nan baraka a biyu kai jama'a kun tabbatar haka aka yi haka aka yi sai ta je ba ruwan magana nan da sallah kawai gyaran sallar da zai darakin da ya ko daɗi ne wannan magana da aka yi ne a sallar da a sallar da jama'a ta da wani matsala yawa idan an fara rigewa sai wallahi ba mu yadda ba kaza kaza a wannan kuma ya koma hayaniya an fahimta da kyau ko saboda haka kaga annabi cewa yayi da ya shigo masallaci da yake a sadaka zuliya daini shin dole ne ne gaskiya ya faɗa sabai suka ce ya rasu Allah gaskiya ne sai ta ke kabbar Allah akbar su ma suka yi bayan an yi kuma yin sujudi sahawi shi kenan sallar ta to a lokacin a hadisin mahallin shayi har sai da ibadan misali yake cewa a lokacin hassar halin masjid ma sun fice irin wanda ana sallama mutum zai dau waya zai waje ko wata har sun fice ba sun tafi ga shi ana gyara sallah shi ne sara'an masu sauri shi ne za ga a har zamanin annabi akwai masu sauri fita daga masallai shi ne sara'an ne to sai ce wani shakatu ma hawaze sai kabila hawaze suke masu ɗiban karan mahaukaciya ai kun ga abin da ya faru wannan kabilar ta hawa su yawa saboda rindira ce mai yawa ga makamai da suke da su wa abu biyan bin al-haris akhiru jirati baglati li bayda abu biyan yana rike da wato da da da da linzami a lokacin ya musulunta in za ku iya tunawa ko ya musulunta yakin wani sune da bayan fatau maka aka yi yau saboda haka yana rike da linzamin alfadarar annabi alaihi salatu wasalam fara wa huwa yaqulu annabi yana cewa anan nabiyyu la kadi anabnu abdul muttalib shine ma annabi yayi ni annabi ne ba kariya saboda a lokacin an tarwatsi karan fari daga bayan mutum sun yi nasara a yakin hune saboda abin da yasa Allah ya jarrabe su ai sun yi tabarjuri sun yi kuri da yawa wa yau makonai ne in ajabatku kasaratuku ai kira sai in dan yawa ne saboda an yakin fata maka duk gaba da yake ji an musulunta da suka tashi fita da yawa ai tawazu sai ke cewa in dai dan yawa ne yau je mun yi nasara shi kuma Allah baya so ka jigina wa kanka duk abin da kake da shi na falala sai a a wannan jarabawa ai na raina ta wannan dole ma sai ka kaji over tawazu ake yi ta ji kai karatu ka roki Allah wannan biyun su ne fukafukai biyu na kowane irin abu ko wace ko interview za ka na ɗaukan aiki shi ne ka tashi kai sallar dare ko roki Allah sannan in aptitude test za a yi ka duk abin da ake so a tambaya ka duba kar ka yi da kwakwalwa ka kar ka yi ka roƙi Allah ka su ne fukafukai biyu da su ake kai duk inda za a amma tsaya da bangare ne kai ka isa Allah ya ne ke yake da dabara ka kuma duk wanda Allah ya wanke da dabararsa ba inda zai shi za su cewa la haula wala quwwata illa billah wannan kankan da kai ne hasbunallahu wa ni'mal wakil to sai Allah ya gamsu cewa lallai ka dogara da shi to kaga anan nabi la kan yace ni annabi ne ba kai yawa tabbas ni annabin Allah saboda annabi baya gudu a filin yayi ko kowa zai tarwace yana na a tsaye domin shi ne sadaukin sadaukai ana gudu Abdul Muttalib ni dan Abdul Muttalib ne shine mahallin shayi kaga ya jingina kansa zuwa gawa wacce ba'atu millata abai Ibrahim wa Ishaq wannan jingina wa duk annabi ne to wannan shi ne hadisi ne gantacce mun biya wannan gabar in na ku tana a cikin nabiyu rahma a cikin karkashin gazuwa tuhune yawa babu yi tabbatu rajuli la man ushira bihi lil ummahati babun da yake magana akan jingira mutum zuwa ga man ushira bihi wanda ya jahara da shi min ummahati iyayen da mata a iyaye mata ma wanda ta yi abin kirki shine a je kare shekul islam ibn taymiya idan ibn taymiya din ai kakarsa to ta yi abin kirki a jingina ta zuwa gare ta dini قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا فضيل عن الأعمش عن خيثمة عن قيس بن مروان عن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال شيء مالم ابن السني يتي مالم انت ابو يعلى صاحب المسند يا كان تدي shi kuma ya jiyo daga malaminsa Muhammad bin Abdullahi bin Numayr shi kuma ya jiyo daga malaminsa Ibn Fudayl shi kuma daga malaminsa Ahmad Sulaiman bin Mihran kenan bayan shekul hadis shi kuma daga malaminsa kaisama shi kuma daga shehin malaminsa kaisu ibn marwan shi kuma daga malaminsa umar bin bin al-khattab radiyallahu anhu kan yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man sa'u an yaqra al-qur'ana raqban duk wanda yake so ya farin ciki ya karanta al-qur'ani danyansa kama unzil kamar yadda aka saukar فليقرا على قراءه ابن ام عبد to yi karatu na dan ummi abdi ummu abdi din kaka ce gawa abdullahi dan mas'ud wanda yake so ya karatu madarasa na qur'ani to yi qira'a irin da ibn mas'ud to ma abdullahi dan mas'ud yana ci wanda annabi ya wata jiya khudul qur'ana min arba'a ku koyi qur'anin ku gurin mutum hudu abdullahi bin mas'ud mu'adh bin jabal salim maula abi huzaifa cewa ubangiji ne ka wayannan guda hudun tafiya annabi ya baro cewa ku koyi qur'ani a gurin su tikiya to Allah ya masu jagora ne a wata da annabi ya ja sallah ai kun ga da ya biyo cewa ya lokacin da ya tsallake wata aya dama annabi ne kowa zai dauka kai kayi wa annabi fatahi ba za a babba da yi ba domin za ka in ka je kai karamu kai wahayi ake ba to da haka bayan an kiran da ya biyo ce wa sahabbai babu dan mas'ud a cikin kuɗi babu ubayi dan ka haka yake ubayi dan ka baya nan kuma wata rana har kawai yace annabi Abdullahi dan mas'ud zo ka biya mu alqur'ani wata ruwaya an ce ubayi dan ka zo ka biya ya biya masa suratul nisa a ce da zuwa ta arba'in da ɗaya fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin وجينا بك على هؤلاء شهيدا في قال لا هوي ينا حسبك حسبك يا إساء ranar ne malamai kira a za ku suna cewa in ka gama ƙur'ani wanda zai tsaye da kai zai ce hasbu har bakar abdullahi abu zai da yi bidawul qura a ciki ya kawo sai in ka gama ka ce zai kallahu da abin zai ce bida a kai me yasa saboda annabi ya- an gama karatu a gurin da yake sadaka Allah wal azim su kuma ba sadaka Allah wal azim suka ce ai Allah yake kul sadaka Allah su kuma a can Ali Ibrahim ai Allah yake kul sadaka Allah a nan dai abin da yake wajen rigima yan kira a ne nan bal yakra ala qira'ati ibnu ummi abdi yayi karatu irin yadda Abdullahi dan Mas'ud yake kaga nan an yi jira shi zuwa gawa kakarsa ibn ummi abdi dan ummi abdi wannan alkunya ta waye ta Abdullahi dan Mas'ud ke da inda kaji ta sai ko to ma da fi kunan nisa'i da mata shi eh to za mu tsaya nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kura Allah ya yi mana idan idan ka san idan za ka baka abinci ka ci ko aka baka abin sha a nan da muna addu'a kuna yi biya addu'ar ku Allahumma ski man zakana yawwa in abin da aka baka sai Allahumma adin man adamana eh wannan addu'o'i ne na da annabi ya koyar da mu mutum ya baka ruwa ka sha sai kai mara addu'a Allah ya saka da alkhairi muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi ka san mu Allah ka zauna da ita lafiya marasa lafiya kuma da azuci Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya kabe ta mu da gafara masu rai kuma Allah kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon mutunta Allah ka nuna mana kariya kariya ka ba mu ikon guje masa duk waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i yana da kai da Allah ka biya musu bukatun masu neman aiki da sana'a da kasuwanci Allah ka agaza mu waɗanda suke neman abinci a makarantu Allah ka iya mu waɗanda suka yi jarrabawa Allah ka taimake su waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa wanda ka ƴan goma matasa da ƴaƴa da suka kauta hanya Allah ka shirya mana Allah ka tura ta hanya madaidaiciya اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك وشكاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين